بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وبعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه إخواني قولي أبايرنا كشكف وانت أمنني يبان بارك أشهد إذا كان لا شيخ الإسلام ابن القيم الجوزية رحمه الله الوابل الصيب يوا قبيجي ينقم شون دام تيما kwanze mun yi tiyin su kwadi sam dale shi wa tiyan fa di pasu we shi ken tin cin ga yi kenan ne rami mamma shi ke ruwai to me ko fi ne sai tin mura ne ti tunna ti yi mu ko ne sai tin don fa Allah subhanahu wa ta'ala mun yi da fa ga bin shi kan san kai in fa fa min fa ko an shi wanda ya shi mai yanyi kwaci ban fadi fadi karanta in cin da rayuwa ba ko kona eh ya kwanda on kuma ganna kuma ya shari'a an kaka fa ban nan duin tushe faslun عدنا إلى شرح حديث الحارث الذي فيه ذكر ما يحرز العبد من عدوه قوله صلى الله عليه وسلم وأمركم بالصيام فإن مثل ذلك مثل رجل في إصابة معه صورة في إصابة معه سرة فيها مسك فكلهم يعجب أو يعجبه ريحه وإن ريح الصا وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك إنما مثل صلى الله عليه وسلم ذلك بصاحب الصرة التي فيها المسك لأنها مسرورة عن العيون مخبوعة تحت ثيابه كعادة حامل المسك وهكذا الصائم صومه مستور عن مشاهدة الخلق لا تدركه حواسهم والصائم هو الذي صامت جوارحه عن الآثام ولسانه عن الكذب والفحش وقول الزور وبطنه عن الطعام والشراب وفرجه عن الرفث فإن تكلم لم يتكلم بما يجرح صومه وإن فعل لم يفعل ما يفسد صومه فيهوج كلامه كله نافعا صالحا وكذلك أعماله فهي بمنزلة الرائحة التي يشمها من جالس حامل المسك من جالس حامل المسك كذلك من جالس الصائم انتفع بمجالسته له وأمن فيها من الزور والكذب والفجور والظلم هذا هو الصوم المشروع لا مجرد الإمساك عن الطعام والشراب ففي الحديث الصحيح من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه وفي الحديث رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش فالصوم هو صوم الجوارح عن الآثام وصوم البطن عن الشراب والطعام فكما أن الطعام والشراب يقطعه ويفسده فكذلك الآثام تقطع ثوابه وتفسد ثمرته فتصيره بمنزلة من لم يصم الله أكبر معلم منني فصل عدنا إلى شرح حديث الحارث منني في فصل وبين بدنا في انتوش حديث الحارث يوم الذي فيه يوابان تني ما يحرز العبد من عدوه من يقوى وأتين في أشر من قاين أتين في أشر من قاين إني ذاك فانينا ويبا شيطاننا قوله صلى الله عليه وسلم إن شك رسول الله صلى الله عليه وسلم يرين منني وأمركم بالصيام إن الله سبحانه وتعالى فأنتم لشيوخ إمن فإن مثل ذلك فإن مثل ذلك مثل رجل إمن ينفو إيري بابوي منو في إصابة معه صر فيها مسك في منو إلو منفق apa ku yi ya shine mafosa shi ya fitin ta yirai mafosa ne misku misku ba mu'alla minda ya ba mu'anza la minda ya ba ni na la minda zan mishona ya yiri ba ko shiri fitona yira la minda kan kan shuci mafosa shi إن فكلهم يعجب أو يعجبه ريحه إن نقول ريحهم فور يرم إبام في مأمة نقول في أمينته يرم فأمبو وقم فأنشاء يرم فأمبو يرم أم فأمبو وقم فأمبنشاء يرم أبا فوكير نفوهيكم قالت من النبي صلى الله عليه وسلم إن وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك إنني من لا دمكت yashihu ba kuma shi Allah subhanahu wa ta'ala ndira mshenjaji yirai mwenyewe bali la ninda miskuna yiba shikan ga Allah sallallahu alaihi wa sallam tun bai kai tun ilu intuition malam ne ne inna masal inna ma inna ma masala sallallahu alaihi wa sallam zalika bi sahibi as-sirra allati fiha al-misk minani man da da ne kan sallallahu alaihi wa sallam ipiena to yinje yekakaiwo munuo ipa ni maposa iwa panti ni miskuna li'annaha masturatun 'anil uyun man daka munin kan bani miskuna apa shi kinya ni miskun kan kan bosi maposa iwo ambalu amkeri ni mbani na ala njia shi kwenda mijoni makhbu'atun tahta thiyabihi ka'adati hamil minga an kan kan bafin da shi abu wace mu fota shi mun fil duwam duwam idil duwam idis wadi fashi shi ala indiya shi ni puan da mi duwa ni tun wa ira ni sku ya ka nga in shi mun ne ni sku amon bana malam yani wa haka sa'in sumuhu mas'ulun an mushahadati al-qa'ini ga aban ganga ya ka ga ni ke puan ga kai wo shi shure fa duwam kere ni yuwan na puan youtube an yi ne shinshu ndi goyo ko wayo munje yo ma na yuwa we ye ne mbai wa munje ba ni shinshu na bai wa ne ma kuji ni ji mo ba ni shinshu ndi mbai wa ndi ni shinshu na bai ji ke ni na yo kai shi ni na ni ndi ni shinshu an shi ne ni shinshu ba ni do na yuwa ba ma fa na Allah subhanahu wa ta'ala ko mun kai to ni to ko kuma da mi shi ne ni rai shinshu ni ba ni ma ayyuka ji shi malamin ne وهكذا الصائم صومه مكروه عن مشاهدة الخزم غنغا يكان غاشي شي شوري fa fati ne wani yokuwa ma la ta da ku hawa su hun fana nzi ne yin kem ni mba mi ma ni ke fa yuyu una yu Allah subhanahu wa ta'ala ifa min na kuwa ta fa mun yi irin yin kem yi rayu fa yin malam ko shan jiya shine wasa'im yani haqqan wa haqiqatan inani mun ne bangashi shu nan da lalangashi shu هو الذي صامت جوارحه عن الآثام إني أباب منو إشكي جمواتي إني فايوكا وايو أبا ندونا فايوكا وايو أبا يو ندونا ولسانه عن الكذب أبيان بمن إشكي لنشي نشيك وابا شكم بينا والحش وشيك وابا شكم فكنا وقول الزور وشيك وابا شكم بيونا وبطنه عن الطعام والشراب أبيان بمن إشكي ومشي yuko wai wa ba yoyo ko yonona ko faraji ko an rafa ka biyan bi mun wani ishi dami ne ngome in pashira in pashabo mun tan mayo aba tamma manjena fa in takallama lam yatakallama bima yashru sawmuhu ibn yani yirai mun da ga me ke su ya ka in shi kanna mu ne ba da ga yi kenan su ya ka in shi kanna imin shi kare ni ko wayo ayanin duwa mai yin shi na وإن فعل لم يفعل ما يفسد صومه بوين إن شيم يري قواي أي نيمبو وشي شورنا فيخرج كلامه كله نافعا صالحا على اليشي وشكتي وادين تم شورنا أفشك روا باشك أنزان كتب شك روا باشك سيفعنا وكذلك أعماله غنغ يكون غنغ غاشي ويتين لنا فهي بمنزلة الرائحة التي يشمها من جالس حامل الرزق مثل إن غنغ يكون غنغ غاشي gungan nan gashi ba ko ya ka kai wo yi lamin da yo mun ne ke mun kan ga shi shi misku ide yin juna ne aka in ka da di kaman jala sasai aban gungan ya kamun ne shi bon gashi shi na in tafa ad mujalasatihi lahu inan sai ki ka kai wo ishu mun guna mun ne ba gashi shi na wa amina fiha min azu ala indiya shi ite ipo ne sani yuko wayo ayana yanda ko yuko wangama ipo mankabi ayan da shi sai man kabi duk lipon da sanin guyu ko wai wai ne ndo yu ku wanga ma wal kari ko guyu ko wai wai ne ndo yu mbe na wal fushu ko guyu ko wai wai amba yu shanshu na wal dhul ko guyu ko wai wai amba yu yu ma hada huwa sumul mashru imam nani na yi yin ke wendo ma shana fa yin ke wa Allah subhanahu wa ta'ala sa ana ba yi rayi bai yin ke wa Allah subhanahu wa ta'ala sa ana لا مجرد الإمساك عن الطعام والشراب أني بندوية ممكنة من شيشور يجطي فين وكنا لكي وفى في الحديث الصحيح من لكي وفى في حديث زنكت مرن كرني الله سبحانه وتعالى riyan irin ga sa sallam zai ne ni man lam yada qawla zuri mu in shi ta shi ke ruwa ba shi ke mu wana wal amala bihi ko in shi fa wa ba fa amru wa kai fa wa ba ke fa wa la oje shi ke mu wana wal jahla in shi fa wa fa fa shi na in shi yuka wa wa fa yi shi na falaysa lillahi hajatun an yada ta'amahu wa sharabahu bu Allah subhanahu wa ta'ala man ke mu ka indi mu shi an ka yi mun ta kai shi ko yi shi na an shi umina ne muno inda shi ta yi yin gufa yi mambo Allah subhanahu wa ta'ala nam ke ifoyir anam ke ifo ne kai wo in ta yi fa shi ko mun shi mina malumi wa fil hadith da bin fashin wa hadisin ga shi ne rubba sa'imin habbuhu min siyamihi al-ju'u wal atash yin ma'onka ma'amuyin ke yi yanzu yi ko wa zai sai ki yi ke na abu ko yin je wa yi na ko yin je abu ko yin je ba yi wa yi na ko yin je shi wa yi na an shi iya shi ne ma'amuyin ne ni shi shuri shi yi fayi shi bi son shi yin mabamshi shi bi nuwan shi yin na in ban san masu Allah subhanahu wa ta'ala shi bi kwatan shi sai ga ya abu yin je wa ayyena malamin ya ni fasomu huwa somun jawari yani lasan a yayiran da shi yinke fa koyuwan da mu in shi yinke ne fa yuko wai wa fa yu kenan ai a wai wa mun shi da mu shi ne fa yuko wai wa a fa yu don nan wa somun bakan yani sharabi wa ta'am a biyan din bayu mun shi mun shi ban shi ni yunu ke yununa فكما أن الطعام والشراب يقطعه ويفسده من قام قنقيك طيب وينوه هذه ينبوي كنا فكذلك الآثام تقطع ثوابه وفيان ينبغن ذلك أتيل يقوى وفا يوكين في إسلامنا أتي يمكن يجينك وتفسد ثمراته بمروة يقوى ومن ثم شاء ينفات من جميعنا فتصيره بمنزلة من لم يصم نجينا جنبي أشيك نمبغن ذلك إيمان شيكنا يشيك فنداشك هو أمشمنني وتوافى فأنتين yi shi ke hawa wanda da juna abiba ka ran rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ko ba sa da shi kafin burti ya biyi kenan fa an sha birin ibn abdullah radiyallahu anhu ma qala idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka an al-kadhib wal ma'atin wa da' adha al-jar وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامك ولا تجعل يوم فطرك ويوم صيامك سواء أخرجه عبد الرزاق في المصنف أو إما بشيبة في مصنفه أتوى أن يأتي في مؤثر جابر بن عبد الله رضي الله عنهما إن زي منني نا أفيو ونشي ينشوئنا فليكن سمعك ومعسي منني تتو الشي تتو shi tutu ba na yi ka a ba yi ma'asi ka ka yi wata tun ba shi yi kun shi yi ka wa ba yi kenan ngupalu fashiken soket fashiken be fashiken da wanta ushi muni yi ngupa yiminte wa basaruka bi shima ni mu ni jwa yuko wa wa fa yukena yuko wa Allah subhanahu wa ta'ala ba ndi mu ne ne ya bi shunti umma nike nike yisu yuwa tele telefon ko ngu yiminte abu shi ba Allah subhanahu wa ta'ala abu yiran gufayin abu bo bayyai wa dai to wani to ma shi mun to yi ko wayi wa apa an tun ran shi wannan wannan fa Allah subhanahu wa ta'ala ne shi ko jabir ne ni abu yon shi shi na shi din mu shi ba ne mu bi shi lun shi ne shi kambe wal ma'atin ko shi kallon wada'at al khadim wada'at al jar intarom min intarom ko ba ta ngumuna وليكن عليك وقار وسكينة ما أتين يعني أفنوم يبنا هو فلشر اللي ينشي وفان تلميش ينشونا ما أتين يعني فتنجونا ما وبدوني فلشر بنوم وفكرني ولا تجعل يوم فطرك ويوم صيامك سواء ما أتين يعني liyanji wa fa tuni shi ko na ama pongon ga po liyanji wa apa liyanji dam dam an shi umyani ya falo an to shi na yi fa ka yirai islam ba wanda ga ma sallan ko fasa da shi fara bai ya bi ni kenan ni andi bondo ga ta fayo andi bondo ga shi wunji a ga yiran da shi a toci musannaf abdurrazzaq an hisham an hafsa bint sirin an abi aliya qala ni abi aliya karimani as-sa'im fi ibada ma lam yasab ahadan minani ngashi shufati ibati wusha lọ́yẹ̀ ìjọba kan zai na ngashi shufati wusha kíkà tó mẹ́yẹ kaka yiwuwa ní ibati ní ngashi shufati wusha yiwuwa in ba shi da tuwali nuna yiwuwa in ba shi da iri bana yiwuwa in ba shi lamun da amma wa in kana na yi man faiwa shi maka yi fi nuna shi man jena bai ka mu wata wusha ka mu mai tani shi to nan bai ba shi wusha nan bai ka yi ba shi rai wusha din do shan shi Allah subhanahu wa ta'ala na buyi buyi to wusha shi a rai raja shi ne kana hafsa yani kana hafsa yani bintu sirin taqul ya habba ibada in wa ana na'ima ala firashi ni a yi ka foka wushe ha mun fi ba ta kun bai maliye ba maliye ka ba wata wushe ba an shi umina ne mun ne ba ga yi ke na sai ba ji wushe kuka ngome kai wurin shan tur Allah subhanahu wa ta'ala na bai yi ku wa wushe shi al-hafiz ibn rajab rahimahullah yare yanzu a cikin fadi da lafiya bar ya fone لطائف المعارف إلين دنياني وإذا كان هذا فيما حرم لعارض الصوم من الطعام والشراب مباشرة النساء فينبغي أن يتأكد ذلك فيما حرم على الإطلاق كالزنا وشرب الخمر وأخذ الأموال والأعراض بغير حق وسفك الدماء المحرمة معلوم منني أفيوه الله سبحانه وتعالى متوان كامون يضيف fowon wanke fowon ga kayowar ifa ne shi ne su na fowon ga shafa mati na hanka ana yiran goyin bifa ne shan bofo kere buwayin to shan ne ne an bi shan ne ne yi kowa yi wafin da shafa wa kayan na kyanfi in ji shan kuntin mun fi in ji shan te ke so ya kai fa yin ke nan ga ya ka fazina ga ya ka noyo kowa yi wafa yi kayan na ga ya ka yi yin kafuwan ko yi yi cin da mashi wani fakiri na gai ka ci in shi wa ba kan fati islami na fa inna hadha yusqitu Allah ala kulli hal man ga mu fa yuko wa Allah subhanahu wa ta'ala ken afa yuko wa a ce in shi Allah subhanahu wa ta'ala ki shi wa mun ranna ke su wa ba kan biya shi aboti ramadan na an shi wanda shi ne ya bai wo ya fa yake yin ke ni ce in shi Allah ko fuka mun fa ni shi shi na mbu yuko wayi waye shi mai shi Allah subhanahu wa ta'ala dan su shi shi Allah ko wata ngufu min ta yana inga ira yin tafiya mun wani shi ko na fa fashin da ngura bin su shi shi Allah subhanahu wa ta'ala ko kinana an kun ja shi minani Allah subhanahu wa ta'ala ba an kayan mun yutun yuko wayi wa afan da shambu pekere shi mun yin kenani ti yin ke fo mashi minani a shi yuko minani abai yiwo yi ko wai wafa fekere Allah ta ce ni min in tuwan kayan ne yake yin kenan bu yiwa ban ya shan bo kayan na in fa ayira ti yin ke bo shi ne na an shi uliya shi ne ya mi shan ne ko ba fa ba yi da mu to shi da mu to po ni nguru ko wai wafa yi ku wai yin kenan ibn rajab rahimahullah ba fi kitab mawlid da la shi din kun mu'arram shi shi ta ban zai yani واعلم أنه لا يتم التقرب إلى الله تعالى بترك هذه الشهوات المباحة في غير حالة الصيام إلا, إلا بعد التقرب إليه بترك ما حرمه الله في كل حال إنه رجل من يمنني مما جميع قبشا فمتي الله سبحانه وتعالى ni ta fayu ko wayo afa yu ku nti wa ban ye shan bakka ke ni su ye man di ko ni ni kana ni ni wayo aba yu no wa ba ke ke na ke fayu wa ba fayu da ke na ni mu ni ne ni mu ma je ni ngabshan fa mati Allah subhanahu wa ta'ala ma je ni ngabshan ni mun fa mati Allah subhanahu wa ta'ala ni ka kai wo in ta yu ko wayo afa yu ku nti wa ban ye shan bakka ke ni sai ye man di ni kana in kun sha ruwa ba bai ka ita ne rana ibi fumjishin ta yi kowa yi Allah subhanahu wa ta'ala ita jishin kayan ne ke yi wasu ne ke nan ga yi ka ka min alkari ga yi ka mbe hobon ko yin ku wal udwan ko ra'in da alan na ko ra'in da dubuwan ti ki in shi ma ti yin ka ma ko ona shap dun tepwen إن يا غير جاشي رسول الله صلى الله عليه وسلم إريت حديث من أمين من لم يدع قول الزور والعمل به من يمشتا شكر وابا شكر مبونا فوف عوابا فعا مبونا bo andi mo ni allah subhanahu wa ta'ala bo allah subhanahu wa ta'ala andi mo ni shi anda ka yi mun da yi fa yi shi ko eh eh muwayyina
iba ka matin da shire minani wa sirru hada minani يوجد يجيب منني أن التقرب إلى الله تعالى بترك المباحات لا يكمل إلا بعد التقرب إليه بترك المحرمات يوجد منني in garshen fa mace Allah subhanahu wa ta'ala ni ta fa yi fa wai wa afan shi shambar ta kiri na amma in je ni don run kiri in kun ja fa wa masa mun fi shan ta yi fa wai wa afan shi shambar ta kana fa man yartakaba al muharramat thumma taqarraba ila Allah ta'ala bi tark al mubahat kana bi matabati man taraka al faraid wa taqarraba bin nawafil in yan ya ran ji shi mun wai ban ga don ku na bala in garshen fa mace Allah subhanahu wa ta'ala ni ta yi ko wayo afin da ke barta kere ni na gai in ta fa yi ko ke wa min da barta kere na mun ga ba ni ni kenan in mun ne ma yi kin don ta yi ko wayo afa ko kenan na bala ilu ita yi ko wayo afin da barta kere na iba ko yi ka mun in ta yi ko wayo Allah subhanahu wa ta'ala fin da to da ni ya fa ko yi kere na na mun ga shafa mace Allah subhanahu wa ta'ala ne yuka wa yuwa an yi bikiyar na an shi kuma ya ba yi mu neman da wanta wato shi na shi bige ta wato yambu ta wato na abu mai shi ila wanta wato shi ini wa in kana so mu hu mujtiyan inda jumhur bi haythi la yu'maru bi i'adati bai wa ba yin ke yi ne adi yan nan na yi mu abu wa ba mu ne yi yin ke makan ga fayo ko wa wa ba yi kenan ba bai yi ne ne fin bai shi yin ke mun ga yin ke mai ya ambuwa ya na ba ko mina ni إنما يكثر بارتكاب ما نهي عنه في بخصوصه دون ارتكاب ما نهي عنه بغيره بغير معنى يختص به إني نيار من كاي وفام بلفا yinke muna mu ba fuka kai wa ikin da iyo ka wayo Allah subhanahu wa ta'ala ta shin wani mun kan yad mu aka kai yinke ni afa kai wa ambition wani wa in sai na mu wa mafi mun shi ya ko mu afa yi ka wayo afa ken na shi ban ken to o iyo yi ko wayo fa kan ake ai an bu wai yin ken ke mona mbu yi mun fa yo yuwai wa tin bu wa yin ken na fa yi yin ke fon tun ke ne bon shi a shi kuma sai Allah subhanahu wa ta'ala an shi ne ke yin in dai shi yin ke yi banda shi ke fa da kashi ke ponta nani munuwa in bu wa shashan wai na idika an ga be ban yin ke idika an fa kun ga bi wa Allah subhanahu wa ta'ala fin shan kayan yi ma'asi don fa Allah subhanahu wa ta'ala ni tumi shi rai funga ma a singa to ba mun ga kaiwo abu yau mun ga ina da nan bai ba boye ka kaiwo ma'alim ma a shanga na bai ba boye mun ga kaiwo fai ko nke fai ji shan bisa Allah subhanahu wa ta'ala to wanka yana min fi yinke an da akin yi umina ni yuko wai wai fi abin ji shan bai wo kantin wufu min kenan ku kabi wani bin fi ban yinke na mbo fasayirayim asishe shiwon tum Allah subhanahu wa ta'ala ko ne fasayirayim asata fa ayin ke mu apu won tun ke yin ke mu kuma ti Allah subhanahu wa ta'ala ko ne an bi shangiya shi ne ni ko ba fa ba in go sha Allah subhanahu wa ta'ala ko ka kayo Allah subhanahu wa ta'ala sha ne ni ko wushi na ayyan ya shi Sheikh Salih Al-Fawzan rahimahullah ire ki mu'akhud bashi yiwa bi shi ba صوم الجوارح في رمضان شيء دعوة في رمضان إن يعني والصيام ليس هو ترك الطعام والشراب فقط يمكن لي بولو تاي فاي بو يونو يمكن لي بولو شيء كوني فاي بو يونو أما الدين دير وإنما هو ترك كل ما حرم الله سبحانه وتعالى ينكفاق يندم ويقوي الله سبحانه وتعالى كان فإذا أوجب الله علينا أن نترك الطعام والشراب وهما من المباحات فإنه يجب عليه فإنه يجب علينا من باب أولى أن نترك المحرمات يا بيو الله سبحانه وتعالى بيشن كانوا كوني فايقو ينوى أبن يشن بوفكرنا بوانتو شمنا نعين جيوفو ينتهي كوايو ibn da shankan ababo kankin wufu min kenan wa tarkul muharramat wajibun ala almuslimi fi kulli alawqat mun ga kai wa lawngane intayu ko wai wa fa kenan aban ji tamboyi kirini muslimi fi wufu min ten ولكنه في حق الصائم أوكد قد أبو من أن ينبقى يكام من في بني شيشونا كان يرى كان في شنك لأنه مع تحريمه وإثمه يؤثر على الصيام غكي yirongu fa yuko wai wa fa yu kana a to ya abdu ka ba kana din da ka iya do yi ti yinke mu fayas fayusbihu siyab suratan bila haqiqa ala indiya shi mu'min yinke yinke mi ko bondu ya ka kayo aba bondu mbu mi aba bondu tin mbu mi nan ibani yinke na ti kula ga meke ti da bandi ga yinke ala yiran da shi ran rasulullah sallallahu alaihi wasallam iriyati hadith ne rubba sa'imin habbuhu min siyamihi al-ju' wal atash na mọ̀ ká mọ̀ mú yẹn ní yìí ń kẹ̀ yìí ń wu ruwa ìwé ṣe kì yìí ń kẹ́ mi náà àti bòyìn ṣe wáyé bòyìn ṣe ń ṣe wáyé yẹn. ṣé mi ẹni yẹn yóò wọ yá bá ṣe dájú ní azala yẹn fa òhu inda Allah an yóò mi ní ìṣe bí yìí ṣe kẹ́ ti ń gbé náà mà dáhùn láti kí á bí máa fẹ́ rẹ̀ yẹn fọmọ sí Allah subhanahu li annahu lam yasin siyamahu li annahu lam yasin lam yasin siyamahu مما يخرقه ومما يفسده ويبطل ثوابه من غاي من هما شي ينكن هما شي ينكن من ده كان ينغو فايو كو وايو ابا يو ينفتي ينكن ابا يو ينبو وي ينكن بيو ينتن ا كي ينكن فاذا صام صومه عن فاذا صام فإذا صام صومه عن الطعام والشراب فليصم لسانه عن الكلام المحرم يا أبو يوم ينجين كان دي شيء yiwa ba yi ta shi ni yi ba yi ko no yima yima a tin ja shi ne ni shi ne shi ne shi ka wa ba shi kakkan na min ribatin wa shatam ne ka ndam kuntu wa shahadatu zur ko tu ko tu nan ga mbe wa tu nan ga ma ba tu ba ba tu nan ga mbe na wa ghayru zalika min al-kalam al-muharram al-mu'tim al-mu'tam ko ngufa yuka wayo afashi ke wa afashi ke kanuwa mutum bashi ta kici inda wannan ya sunu siyamahu hatta lo anna ahadan sabahu an ta ne ni mun shi yake min gwamme ka kai wa mun je gune gune fa innahu la yaruddu alayhi wa man bi an ji moni ne mun ne gune ki yake mina an ga masu sallam iriya ta ji ne fa in sabahu ahadun falyakum inni sa'im mun gune na fa indiya shi ne ba ni shi hutu يتذكر الصيام فلا يرد على ما سبه يعني جاء شيء كم شيء يباني شيء يشوت يعني جاء شيء يبري شيء كان يمنو يبان غير دوننا شيء كان يمنو يبان غير شيء كروان يكوني دومنا فكيف بالذي يتعد فكيف بالذي يتعدى وهو فكيف بالذي يتعدى هو على الناس بالسباب والشتب وهو صائم يكون ذلك أشد إن كيف يؤمنوا عشان بنبون ويتو بنشيش ونا عشان بنبون ويتو بنزل لوبلن ban zai ko wai wa ni ko ni na mai man da ga mai kai rayi ba tiyan din bakka kare in ya al muhsini in ya al muslimi an yahfaza lisanahu aba ai da shi ba ne mu'mini ina ni shi fure wannan do go shi ke ro shefan to min an gwa ki an fa an gwanta na ki wo ibn al qayyim ko ibn rajab to bai ke bazina don ko Allah subhanahu wa ta'ala ne ne ya zafa ba za fi shi ke zuwa fa da an da yin kenan sai da fa ga fi shi shuru fa ga fi shi yin ke mu kone mu fa yo ko wai wai ne ndu wai rai yin kenan hada wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in